الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu dare na asabar 17 ga watan al-Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana dubo da 447 wanda yayi daidai ga 12 ga watan bakwai 2025 don ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan aya ta 79 a cikin suratul araf a yau za mu ci gaba a kan aya ta 80 wa lotsin izkada da kawai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون
Allah madaukakin sarki yace waluban ai muka aiko da annabin Allah lut iz qala liqaumihi lokacin da yake ce ma mutanen shi atatuna alfahisha yanzu za ku zo ma laifi wanda ya kai matuka wajen muni wanda ma sabakakum biha min ahadin min alalamin cikin mutanen da suka gabata ba wani wanda ya rigaye ku akan aikata irin wannan mummunan laifi innakum ai wannan mummunan abu da kuke aikatawa innakum lata'tuna rijala kuna zai kima maza shahwatan da nufin biyan bukata da su min dunin nisa kubar mata bal antum qaumun musrifun lalle ku dai mutane ne wanda suke suna wuce iyaka ta kaka mutum zai bar mace ya zo yana neman namiji wa lutan za ka ga lokacin nan an zo da shi mansub takdirul kalam tun farkon fara ƙisosi na annabawa Allah maɗaukakin sarki ya ce laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru to anan arsalna lutan mun aiko da annabin Allah Lutu alaihi salam in qala liqaumihi lokacin da yake ce ma mutanen shi atatuna alfahisha yanzu za ku zo mu mummunan abu tsari na alqur'ani ya kamata a ce annabi Lutu alaihi salam sai da aka aiko shi a nan ne ya ce ma mutanen shi amma wa loban ai mun aiko da annabin Allah lobo ai arsalna loban ko kuma wazkur loban ka ambata labarin annabi lobo to lokacin in aiko shi ne aka yi laqad arsalna loban mun aiko annabi lobo sannan kuma iz qala liqaumihi lokacin da yake ce ma mutanen shi kamata yayi a ce arsalna lutan fa qulna lahu qul liqaumika amma mun aiko shi lokacin da yake ce ma mutanen shi malamai suka ce dan a nuna maka da aka aiko shi kai tsaye fara isar da saƙo na Allah ya yi bai sa tazara tsakanin aiko shi ba da fara aiki na isar da manzanci kama haɗa suke da juna haka wasu malamai suke cewa amma in ka kalli ababen da mutanen annabi lutu suka yi abinda suka yi shine neman maza wanda kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce ba wani ɗan adam wanda ya rigaye su a kan irin yin wannan abu kuma ɗabi'a ta ɗan adam shi da kanshi yana ƙin a ce gashi yana mu'amala da namiji irin mu'amalar da ya kamata a ce ya yi da mace da shi kenan ko kamun a ce ma annabin Allah lot ce masu abu kaza bai da kyau ɗabi'u na ‘yan adam ya nuna wannan abu ne wanda yake ba mai kyau ba don duk mutanen kirki ba su yi shi kenan ko an ce ma annabi lotu ya faɗa mashi ya faɗa masu ko bai a ce mashi ya faɗa masu ba ko kamun manzanci wannan abu ne wanda mutanen kirki suna ganin shi abu ne ba mai kyau ba su kuma annabawa ko kamun a aiko su suna zamowa managartan mutane ne walokan iz qala liqaumihi atatuna alfahisha yanzu za ku zo ku rinka aikata alfahishatu alfahishata atatuna alfahishata za ku zo ma abu wanda yake mai matukan muni shine ake ce ma alfahish dukkan abu wanda yake yana da muni ana ce mashi alfahish mun faɗa a baya mawaƙin larabawa kamun musulunci yana cewa wajidin kajidin rimi laisa bi fahishin idha hiya nassathu wala bi mu'aqqali yana laisa bi fahishin bai da muni alfahsha Allah madaukakin sarki ya ambaci zina da sunan alfahsha Allah ya ce wala taqrabu zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila
Allah ya ce kakku kusanci zina innahu tabbas shi zina fahishatan wani abu ne wanda yake ya kai matuƙa wajen muni wasa a sabilan hanya kuma ta zina ta yi muni kaji a nan ita ma zina an ambace ta alfahisha sannan zamanin jahiliya sun zamo suna auren matan da mahaifansu suka bari yadda za su gadon kuɗi haka suke gadon matan mahaifansu shi ma a nan Allah ya ambaci abinda suke aikata wannan da cewa alfahsha ne Allah ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf kakku aure mata wanda mahaifanku suka aura illa ma qad salaf sai dai abin da ya riga ya wuce zamanin jahiliya to wannan Allah yana yafe abin da ya wuce amma nan gaba kan mutum baban shi ya rasu ya je ya auri matar baban shi wadda ya bari sai Allah ya ce innahu kana fahishatan dan ka auri mata ta babanka fahishatan wani abu ne wanda yake munin shi ya kai matuka wa maktan kuma mugon abu ne don haka malamai suka ce kaji wajen zina da luwatsi ba a ce wa maktan ba amma da aka zo wajen auren mata uba sai aka ce innahu kana fahishatan wa maktan Allah bai san shi abu ne mummuna kuma Allah yana ƙin shi kuma Allah maɗaukakin sarki yana azabtarwa a kan shi kenan zina fahisha ce auren matan iyaye fahisha ne kuma liwati alfahsha ne ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ذاك زي كيما الفحشة أوتا سورا إذ قال لقومه ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين yanzu maza za ku rinka zomawa kuna neman ku aikata ababe wanda suke mummuna da su abinda za ku yi da mata shine za ku yi da maza wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum ku bar abinda Allah ya halitta maku na matanku ku بل أنتم ها قوم عادون ku mutane ne masu wuce iyaka anan sai aka ce qaumun musrifun ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin cikin al'umma wanda Allah yayi tun daga Adam alaihi salam ba wanda ya taba namiji ya nemi namiji sai mutanen annabi Lot walid ibn abdulmalik ya ce ba don allah maɗaukakin sarki ya labarta mamu abin da suka yi ba ya ce ba ni tunanin namiji zai zo ya nemi namiji ɗan uwanshi saboda asalin ɗabi'a tana kore shi yin haka ɗin kuma ba al'umman da suka taɓa haka sai mutanen annabin Allah Lut alaihi salam annabi Lut an aiko shi ne ga mutanen Sadom wanda suke a Urdun a yanzu Lut alaihi salam zaka ga wa ila thamuda ذاك جاء إلى ثمود ممنوع من الصرف سنن النبي آه لا آه آه وإلى ثمود وإلى عاد سيك جاء ولوطا شي منصرف ني suka ce saboda tare da cewa alami ne ga annabin Allah amma haruffin shi guda uku ne kuma tsakiyar shi yana da sukuni wannan shi yasa kaga annabawa wanda sunayensu suke sarrafuwa zaka ga akwai nuh akwai hud akwai lut to wannan shi yasa amma sauran ishaq ibrahim isma'il sunaye ne wanda suke a'lam amma mamnu'a min as-sarfi sai suka dauki aikin da mutanen shi ke yi suka ce yana yiwuwa wannan kalima ta lut din nan an ɗauke ta ne daga aikin mutanen shi wai in an ce lafa shai'a ya haɗa abu da abu kenan saboda su ma suna haɗa jikinsu da jikin maza sai aka sa ake ce mai lut malamai suka ce wannan kuskure ne saboda asalin kaliman masunci ba ta larabci ba ce annabin allah lot alaihi salam ya zo ma mutanen shi suna aikata wannan mummunan abu wanda ba wanda ya taɓa rigansu a cikin al'umma gaba ɗaya su ne suka fara yin shi a tatunan fahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin to amma saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira' ولو سلكوا جحر ضب لسلكتموه annabi ya ce sai kun bi san waɗanda suka gabace ku taki da taki walau salaku juhra babbin la salaktumuhu da za su zo su samu rami na damo su shiga su kafirai kuma al'umman annabi sai kun zo kun nemi shiga wannan ramin wanda suka shiga saboda bin sansu da ake yi shi ne kake ganin ire-iren waɗannan ababe sun yawaita kuma a cikin al'umma a innakum innakum la ta'tuna rijala
innakum la ta'tuna rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qawmun mustarifun
annabin Allah Lut sai ce innakum lalle tabbas ku latatuna rijala kuna zai kima maza namiji ya zo ma namiji shahwatan da nufin biyan bukata min dunin nisa a bar mata bal antum qaumun musrifun lalle tabbas ku dai mutane ne wanda suke masu wuce iyaka mabarnata kuma masu wuce iyaka a wata suran Allah ya ce atatuna dhukrana min alalamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum ku bar abinda Allah ya halitta maku na matanku ku ku zo ku kama maza su ne za ku rinka amfani da su irin amfani wanda ake da mata Allah ya ce a cikin wata suran wata tuna fi nadi kumul munkar ku rinka zuwa da mummunan abu irin wannan an karanta innakum haka nafi da hafsi ki karantawa innakum la ta'tuna rijala sauran qurra suna karanta shi da istifham yanzu za ku zo ma maza shahwatan don nufin biyan bukata ta sha'awa min duk nisa ba mata ba annabin Allah lokacin ya ce ku dai mutane ne wanda suke sun wuce iyaka wajen aikata banna a wata suran qala haula'i banati hunna atharu lakum فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد lokacin da aka zo hallaka mutanen shi ɗin ma ya ce ga mata nan ku je ku aura mana haƙula ibanati in kuntum fa'ili in za ku yi ga mata nan ku je ku aure su mana ku yi abin da kuke so amma maza قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق kai ka san mu ba maza suka dame mu ba wa innaka la ta'lamu ma nurid kai ka san abin da muke nufi kinan su mutane ne mazan su maza suke so aka ce al-imam ibn kathir yace haka suka zama kuma su ma matan sai suka kaurace ma mazan kuma su ma tare da matan suke yi wannan shi ne abin da al'imam ya haƙaito amma dai al'ur'ari shi abin da ya nuna mazan ke neman mazan yanzu ya kai wannan abu wanda ya kai matuka wajen mone wai shi ne aka ɗaure magindi ake bibiyar ƙasashe don su amince a rinka yin iri shi shi ne liwaɗi ko kuma namiji ya auri namiji latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin sai kun bi hanyar waɗanda suka gabace ku taki da taki kuma ma ɗugo sai ya zo kuma shi ma ya yawaita a cikin mata mace ta nemi mace har wani majmu'a gare su na masu irin waɗannan ababen in kana sauraron ababen da suke faɗa sai ka ji abin mamaki mace ta ce mijinta ko da ma ya aure ta to ita sai ta samu fata ƙiri-ƙiri ba jin tsoron Allah ba jin kunyan mutane da dukkan wannan mugun abu ne wanda Allah ya turo mu da shi a ƙarshen zamani a innakum latatuna rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun kun wuce iyaka malamai suka ce me yasa aka sifanta irin aiki na mutanen annabi da wannan muni na farko ɗabi'u wanda suke lafiya suna ƙin irin haka mace ta yi wani abu da mace namiji ya yi wani abu da namiji ɗabi'un in daidai suke suna ƙin irin haka na biyu allah maɗaukakin sarki da ya yi ɗan adam ya shari'a musulunci ta yi umarni da yin aure wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ce haka ku yi aure kuma in za ku aure ku aure mata masu haihuwa mata masu nuna soyayya gare ku sai annabi ya ce dafi fa inni mukafirun bikumul umama yawmal qiyamah zan yi alfahari ma al'umma da yawan kuranin tashin alkiyama. To, yi zamana za a rinka biyan bukata, namiji ya biya bukata ga namiji, mace ta biya bukata ga mace, ina magana haihuwa. In hakan ya birge mutane, suka ci gaba da yi, ina magana haihuwa. kenan yin hakan ya ci karo da abin da annabi ke nufi na yawaitan al'umman shi kuma ya ci karo da ababen da za su sa ɗan adam nau'i na ɗan adam ya ci gaba in ya zama da ba haihuwa waɗanda suka saba da irin waɗannan ababe wani lokaci ba masu bukaci da macen kaga abin ya ci karo da ɗabi'a ta ɗan adam abin ya ci karo da abin da shari'a ke so malamai suka ce kuma ga abin da wannan abu yake kawowa na ƙiyayya wanda aka yi da shi zai rinka ƙin wanda ya yi wannan kuma haka yake faruwa ko tsakanin mazan da mazan ko tsakanin matan da matan ƙari akan haka juye abin da Allah ya tsara ne namiji shi ke yi ba yi ba shi ake ba mace ita yi mata ake to daga inda ya zama namiji shi da ke yi ya koma shi ake mawa mace da ita ake mawa ta koma ita ke yi wannan an gama juye ababe wanda Allah ya tsara su wanda ɗabi'ar ɗan adam take a kansu suka ce kuma mahaifa ta mace da jiki na mace Allah maɗaukakin sarki ya tsara shi ita mahaifa in za a ɗauki ciki Allah maɗaukakin sarki ya sama mahaifa wani abin da za ta iya jawo ruwa na namiji ba za a samu matsala ba na kwantawarsu in ciki zai shiga kenan in ba zai shiga ba in ma ruwan sun shiga za su komo irin tsarin da Allah ya majiki na mace bai majiki na namiji irin shi ba don haka in ya zama da maza za su yi da maza lokacin da wannan ruwa za su zo za su tsaya a wurin ne kuma mugun abin da suke haifarwa a wannan wurin likitoci sun faɗi ababe da yawa akan haka malamai sun faɗi ababe da yawa wanda suka sa Allah maɗaukakin sarki ya sifanta irin wannan aiki da mummunan abu shari'ar musulunci wajen hukuncin wanda ya aikata wannan abu ta yanke mai mummunan hukunci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu wanda kuka tarda shi yana aikata irin ababen da mutanen annabi lutu suke aikatawa faqtulul fa'ila wal maf'ula bih da wanda yayin da wanda aka yi da shi a kashe su wannan shine hukunci hadisi ne wanda ya inganta ko da ɗaiɗaikun shi akwai maganganu a kan shi saboda maganganu a kan hadithin sai zama da malamai sun yi saɓani wajen hukuncin namiji wanda ke neman namiji ƙaƙa za a yi da shi shi al'imamu malik rahimahullahu ya ce gefe shi za a yi ya taɓa aure ko bai taɓa aure ba saboda ai Allah madaukakin sarki ya ce wa amtarna alaihim hijaratan min sijil mun yi masu ruwan duwatsu to jefewa shi ma ruwan duwatsu ne don haka a jefe shi ko yaya yake al'imamu shafi'i ya ce hukuncin shi hukuncin zina ne in ya taba aure a mai bolala in bai taba aure ba a jefe shi amma shi al'imamu abu hanifa shi bai ganin a ce a jefe shi ko a mai bolala ko a kashe shi ya ce a tsawatar da shi irin yadda ya kamata a tsawatar da shi amma ba bugu ba kuma kashewa hadithi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata akan cewa wanda ya aikata irin wannan aiki to da wanda ya yi da wanda aka yi mawa dukkan kashe su ake yi a shari'a irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma irin wannan hukunci ya yi shi ga wanda zai nemi dabba ka san Allah yana abin da ya so ka ji wasu maza ke neman maza wanin kuma wai har dabba to shi ma wanda ya nemi dabba da nufin biyan bukata irin wadda ake yi ma mace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa yayi man atal bahima faqtulul fa'ila waqtulul bahima ma'a duk wanda yazo ya nemi dabba da nufin biyan bukata ko kashe wanda yayin ita ma dabba a kashe ta malamai suka ce to dabba kuma ita menene laifinta malamai suka ce gudun kai ya zamana an fito da wata halitta ita ba mutum ba ita ba tinkiya ba to kaka za a yi yaya za a yi wajen ɓangaren tarbiyyar wannan abu yaya za a yi wajen ɓangaren rabon gado mutum ya zo ya yi abin da zai yi sai aka haiko mutum da kama da rago yaya za kai kai dan adam ka remi wannan mutunan yankawa za kai ka ci ka ci mutum rabin mutum in aka bar shi ɗanka ne in ka mutu zai gade ka to wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya zo ya nemi dabba ko kashe wanda ya yi ita ma dabba a kashe ta shi kenan an rage mugun iri to abin da mata ke yi junansu fa as-sihaq ake ce mashi da lokacin arabiyya as-sihaq shine ma dugo wanda ya yawaita a yanzu kuma matan suke ta faɗan shi hamma suna nunawa ana gani hukunci wanda shari'a ta zo da shi hukuncin liwati namiji da namiji dama Allah maɗaukakin sarki bai ambata cewa mutanen annabi lotu matansu suna neman matansu ba amma in ka diba tafsiri na ibnu kathir ya ce saboda neman maza da suke ya sa sun ƙaurace ma matan su ma matan sai suka kama matan ‘yan uwansu sai suka ƙaurace ma mazan ba su haraka da mazan to kaga nassi na alkur'ani hukuncin da ya yi ga namiji da namiji amma hukunci na maɗugo shin za a yi ƙiyasin shi da namiji da namiji ba a ba shi irin hukunci na maza don ɗabi'a ta mace ta sha bamban da ɗabi'a ta namiji in namiji ne yana yiwuwa yana iya sa jikin shi cikin jikin shi amma mace ba ta da jikin da za ta sawa cikin jikin mace 'yan uwarta. to don haka sai mace ta sha bamban da namiji Allah bai ambata hukuncinsu ba sannan kuma ɗabi'un namiji da ɗabi'u na mace sun sha bamban to don haka ba abin da za a yi in aka kama mace da mace sai a yi masu abin da ake cewa a ta'azir sai a diba menene zai sa su su bar wannan abu sai a yanke masu hukunci da shi amma su ba a cewa a kamo ta a kamo ta a kashe saboda Allah bai ambata hukuncin da za a masu ba kuma malaman tafsiri ne suka ce matan su ma suna yi don haka kenan wannan ta'azir ake yi mashi ma sabakakum biha min ahadin min al'alamin innakum latatuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa za ku rinka zai kiman mata da nufin biyan bukata maza za ku rinka zai kiman maza da nufin biyan bukata irin wanda ake yi ma mace bal antum qaumun musrifun lalle ku ne mutane ne wanda kun kai matuka wajen wuce iyaka wajen banna
وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون
annabin Allah Lut alaihi salam kiransu kadai yayi yace masu yanzu za ku rinka zoma abu wanda laifi ne wanda kuma munin shi yayi ya kai matuka ku bar matan da Allah ya halitta maku ku koma kuna neman maza ƴan uwanku ba komai yace masu fa sai wannan fama kana jawaba qaumihi ba ansar da suka ba annabi Lutu alaihi salam lokacin da ya kira su na su bar abin da suke yi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum sai suka ce ku fitar da mutanen annabi Lut daga cikin garinku innahum lalle tabbas su mutanen annabi Lut unasun yatatahharun mutane ne wanda suke neman su tsabtatu mutane ne wanda suke neman su tsabtatu ba su neman maza kuma ba su neman mata ta baya haka abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya fasarta ya taɓaharun ayyata nazzahuna suna tsarkakuwa ba su neman dubura ta mace kuma ba su neman dubura ta namiji malamai suka ce wannan ke nuna ya taɓaharuna ƙur'ani ma ya zo da magana akan neman mace ta baya kamun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana dan annabi ya hana ko da macen ka ce ya zama na ka neme ta ta baya ta dubura wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wanda ya zo ma mace ta dubura to ya kafirce ma abinda Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da shi aiki ne wanda yake mummuna kuma yanzu za ka zo katar da shi ɗin ma kuma ya zama aikin waɗansu mutane sai ya zama na duk abinda Allah zai ce ka a yi shi mutane suke neman su yi matan nasu ne amma sai su bar inda Allah ya ce su yi sai su bari su koma wani wuri inda Allah bai ce su yi ba to dukkan wannan abu ne wanda yake ba mai kyau ba annabi ya hana zo ma mace ta baya Allah ya ce ta aqum harsun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum matan ku kamar gonan ku ne in kuka tashi gonan ku ku zo mata ta inda kuke so sai malamai suka ce wurin da ake shuka wurin nan ake zuwa ta baya ba wurin shuka ba ne don haka wannan shi ma haramun ne innahum unasun yatafahharun
فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين
lokacin da annabin Allah Lut ya ji suna neman su fidda shi daga gari abin da ke abin mamaki shine a ce waɗannan unasun ya tatsaharun mutanen kirki ne suna tsaftatuwa abin da muke na iskanci ba su to in haka ne sai a ce a fidda su daga gari wannan shine ta'kidul dhammi bi sigatil madah أناس تأكيد المدح بصيغة الذم آه تأكيد الذم بصيغة المدح wai a fidda su daga garin kai ka ce akwai wani mugun abin da suka yi amma da suka tashi faɗa sai suka ce mutane ne wanda ke neman su tsarkake kansu to ta mutanen da ke neman su tsarkake kansu za a ce a fidda su daga gari in ba lalacewarsu ba so to Allah ya ce fa'an dainahu wa ahlahu sai muka tseratar da shi annabi lutu alaihi salam wa ahlahu da iyalan gidan shi da kuma wanda suka yi imani da shi illan ra'ata sai mata shi kanat min al-ghabirin ta kasance daga cikin waɗanda aka bari ba a tafi da su wajen tsira ba kenan sai ta zamo cikin hallakakku Allah maɗaukakin sarki ya labarta mamukaka aka yi wajen hallaka waɗannan mutane masu mugun hali annabin Allah Ibrahim Allah ya aiko mala'iku za su je wajen hallaka waɗannan mutane. Mala'iku halittu ne na Allah masu mugun kyau. Don haka, in Jibrilu zai zo cikin wata kama irin ta ɗan Adam, sai an dibi waɗanda suka fi kyau daga cikin sahabban annabi, sai Jibrilu yau kama da su. Wata ran zai zo da kama da wani sahabi wanda ake ce dihiyatul kalbi mutum ne mai kyau in annabi zai aika shi wani gari ma shi yake aikawa ka san annabi ya ce in za ku turo mani da wani ku aiko shi wajena to ku aiko mani mai kyan suna mai kyan kama saboda kyan suna da kaji shi shi larabawa ta sha'um suke ko kuma tafa'ul lokacin da sulhul hudaybiya aka aiko da suhail sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sahalallahu amraku Allah ya sauƙaƙa al'amarinku ya ɗauki sunan shi ya yi hukunci da cewa sauƙi ya zo ya ce in za ku turo mani da wani mutum ku turo mani shi mai kyan suna mai kyan kama to dahiyatul kalbi yana ɗaya daga cikin sahabban annabi wanda suke masu kama mai kyau don haka jibrilu wani lokaci yana shigowa da kamata shi ta dahiyatul kalbi mala'iku ne suka zo za su hallakar da mutanen annabi lot sai suka biyo gidan annabin allah ibrahim to mutane ne 'yan neman maza sai ga samari kyawawa jibrilu ma da ya zo wajen annabi kaka aka simanta shi tala'a alaina rajulun shadidu bayadu siyabin shadidu sawadi sha'ri ga tsananin farin kaya ga tsananin bakin gashi la yura alaihi atharu safar wala ya'rifuhu minna ahad kenan mala'iku suna da kyau to ga su kuma da zubi na samari sun shigo wajen annabi ibrahim suka shigo gidan shi hal ataka hadithu dhaifi ibrahim al-mukrami هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون
Baƙi ne na annabi Ibrahim suka zo wajen annabi Ibrahim. Allah ya kyamu annabi shin labarin bakin annabi Ibrahim ya zo maka. Lokacin da suka zo izdakalu alaihi faqalu salaman. Qala salamun. Malaman balaga suka rinka tahlil din wanda sallama ce tafi. Ai nusallimu salaman. Haka suka ce mashi. To Allah ya ce fa ruddu bi ahsana minha وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها سكتي النبي إبراهيم يا طبق ونم سكتي إيه سبب الجملة اسمية يزوليتا أي سلام عليكم يجي سوكما سكتي نسلم سلاما بس زونا با في زونا با النبي إبراهيم سيدي جي ينكا أمركي فما لبث أتكم وتا سورا an ja'a bi idlin hanib sai ga dan maraki a gashe falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum ga baki ga nama an aje gaba gare su tafiya da suka yi in bakin na mutane ne kenan sun kwaso yunwa kawai sai ya ga ko kallon abincin basi balle su sa hannu su ɗiba falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum sai ce wannan mun irin mutane ne fa aujasa minhum khifa sai annabi ibrahim ya ji tsoron su wannan wani irin mutane ne ga baki a kawo musu nama kuma ya ga ba ruwan su da shi ko kallon su ba ba to aljannu ne ko komine ne qalu la takhaf suka ce kakka ji tsoro wa basharuhu bi gulamin halim sai suka bi bishara da wani yaro cewa za a haifi annabin Allah Ishaq a wata sura fa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi lut kakka ji tsoron komi mu an aiko mu ne zuwa mutanen annabi lut wa imra'atuhu matashi sara tana kusan wurin sai ta ji dadi saboda annabi lut yana tare da su ya san su ta ji an ce za a raba shi da wahala ya wahala da waɗannan mutane wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat mata annabi ibrahim sai ta yi dariya saboda farin ciki daga nan sai mala'ikun suka ce fa basharna ha bi ishaq sai muka mata albishir da cewa za ta samu ɗa ishaq wa min wara'i ishaq yaqubu zai zamo annabin Allah yaqubu cikin ɗiyan ishaq qalat tace ya wailata kai tuna a alidu wa ana ajuz ta kaka zan haihu ina tsohuwa wa hadha ba'li shaykha annabi ibrahim wannan ga mijina nan kuma shi ma ya tsuhuwa ɗari da wani abu ita kanta tana da tamanin da wani abu ta kaka za ta yi ɗauki ciki inna hadha la shay'un ajib tace wannan abun mamaki sai mala'ikun nan suka ce ata'jabina min amrillah abinda Allah yace zai yiwu shine kike mamaki rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid mala'ikun nan suka mata magana mai kyau suka mata sallama da suka ce a wata suran inna muhliku ahli hadhihi alqarya inna ahlaha kanu zalimin suka ce lalle mu za mu halakar da mutanen annabi lut dan mutanen annabi lut azzalim mai ne annabi ibrahim qala inna fiha turba ce annabi lut yana cikin wannan alqarya wannan mala'ikun suka ce qalu nahnu a'lamu bima fiha mu ne muka fi sanin wanda ke ciki muka fi sanin kuma wanda za mu tserar da shi to ga annabi ibrahim an yi haka sai suka zace gidan annabi lokacin alaihi salam suna zuwa daman matar shi aka ce ita ke faɗa masu su ‘yan garin cewa an samu baƙi maza don su zo su yi iskancin da suke son su yi ashe baki la'iku ne aka zo suka zo suka kewaye gidan annabulo ga samari sun zo annabin allah lofi ya ce don me ya ce fattakullaha a wata sura wahal ataka wa nabbi'ihum an dhayfi ibrahim iz dakhalu alayhi faqalu salama qala inna binkum wajilun قالوا لا توجل إنا نبشرك الغلام العليم قال أبشرتموني على أما السنية الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين من أن أيكم جزوى لا لا تتمتاني mala'iku sun zo ga kuma mutanen annabi lutu ‘yan luwatsi sun zo annabi lutu hankalin shi ya tashi ya ce yanzu ha'ula ibanati hunna akharu lakum ga ‘ya'ya daga cikin al'ummata ‘ya'ya mata ku je ku aure su mana hunna akharu lakum su suka fi tsarkakuwa gare ku ga ‘ya'yanan mata ku je ku aura fattakullaha wala tukhzun a wata aya fattakullaha wala tukhzuni fi dhaifi a wata aya ku ji tsoron Allah kar ku kunyata ni cikin bakina in kawo baki ku zo ku yi masu irin neman mata ce masu da yayi ga mata nan ku je ku aura ka ce kalo laƙada alimta malana fi banatika min haƙƙin kai ka san mu mata ba su dame mu ba wa innaka la ta'lamu ma nurid kai ka san abin da muke nufi kawai mazan muke so annabin Allah Lut yace law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid ina ma ina da wani ƙarfi wanda zan tashi in yaƙe ku dan in kare mutuncin bakina au awi ila rukunin shadid ko ya zamo ina fakewa ya zuwa wani ginshiki wanda yake mai tsanani yana nufin ya zamo yana da dangi wanda ba za su yarda a wulakanta shi ba ina ma a ce ina da wani ginshiki wanda zan dogara da shi Allahu akbar annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace rahimallahu akhi luta qad kana yakbi ila rukni shadid yace Allah ya jikin annabi lu yace ya kasance yana danganuwa da ginshiki wanda yake mai karfi shine Allah madaukakin sarki daga nan suka fara muna wa shat wanda suke yi Allah maɗaukakin sarki da ya yi nufin hallakar da su sai aka ce ma annabi Lut ya fita da shi da waɗanda suka yi imani da shi wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak إنه مصيبها ما أصابه إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب الله إذا أهل كاسد أصباني إن كتف ذلك ويويو يقاش ودن سكي إيماني دشي da ‘yan gidansu suka tafi, ita ma tattaki tafiya tare da shi’ shi ne Allah ya ce minal gabiri na tana daga cikin waɗanda aka bari ƙaddarna innaha la minal gabirin Allah ya ce mun kadarta ita wannan matar tashi tana daga cikin waɗanda za a bari ba su fita ba kuma wanda za su hallaka ɗin kajinan Allah ya ce fa'an jainahu muka tsiratar da shi annabi wa ahlahu da iyalan shi kai ka ce ‘yan gidan shi ne kaɗai aka tseratar da su sai aka bar matar shi kawai amma a wata sura Allah ya ce fa'akhrajna man kana fiha minal mu'mini fama wajadna fiha ghaira baitin minal musulmi fa'akhrajna man kana fiha minal mu'mini waɗanda ke da imani daga cikin alkarya sai Allah ya ce muka fidda su aka fidda su suka hifta su kuma sauran aka bar su a cikin wannan garin Allah ya ce falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijil manzubin musawwamatan 'inda rabbik wama hiya min adh-dhalimin biba'id to da yinda umarni yazo inji Allah asuba tazo Allah ya ce ja'alna aliyaha safilaha sai muka ɗauki garin muka mai da saman garin ƙasan garin aka ce jibrilu sai ne daga garin aka kai sama malaman tafsiri za ka ji suna cewa sai ne aka kai ana jin kukan jakkansu da zakarunsu sannan aka kifar da garin sannan kuma aka biyo masu da ruwa na dutse wa amtarna alaiha ai ita alƙaryar a wata sura wa amtarna alaihim aka yi ruwa a kansu su da kansu hijaratan min sijil duwatsun ma sai da aka gaso na wuta aka rinka zubo ma wannan mutane Allah ya ce fa'an jainahu muka tseratar da shi annabin Allah Lot alaihi salam wa ahlahu da iyalan shi ana nufin iyalan shi waɗanda za su tsira tare da shi da kuma waɗanda suka yi imani da shi shi ne fa'akharajina man kana fiha min almu'minin fa an jaina huwa alahu illa imra'atahu sai dai wannan matar shi kanat min alghabirin sai ta zamo cikin waɗanda za a bari don haka mutum yana zama da mace amma kasancewa kan mutumin kirki ne ba shi ne zai mera ta mutum ne kirki ba wani lokacin ma kasancewa ka mutumin banza ba shi ne zai maida ta mutum ne banza ba da yawa za ka ga mata na kirki suna aure da mutanen banza wal aksu kadhalik ka zo ka tarda maza na kirki sun samu mata na banza wannan shine Allah madaukakin sarki ya buga mu misali da shi yace daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين
cikin wannan ayoyi Allah yana buga mu mis- mu- misali na annabawa guda biyu shine annabi Nuh da annabi Lut matansu Allah ya ce kanata tahta abadaini min ibadina salihai su wannan matan suna ƙarƙashin bayi managarta su ne annabawan nan guda biyu fa khanatahuma sai suka ha'inci mazan nasu ba su zama akan hanyar da mazan suke ba falam yughniya anhuma min Allah shay'a kasancewa annabin Allah Lut annabi ne annabin Allah Nuh annabi ne ba su wadatar da matan nan nasu komai ba sai Allah ya ce masu waƙila da kulan nara ma'ad dakili aka ce ku shiga wuta tare da masu shiga mata annabi cikin wuta sannan Allah sai ya buga misali kuma da matar fir'aun cikin bashar ban tsammanin akwai fir'auna wajen lalacewa ya ce shi Allah ne da kanshi ma in ma kuna da wani Allah ni ne gaba gare shi ya rinka barna Allah ya ce wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu lamina al-musrifin to amma matan shi kuma mutum ne kirkici annabi Musa da za a yanka shi wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'aynin li wa lak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada da tace qurratu 'aynin li wa lak yaron nan zai iya zama farin ciki na da kai da ni da kai malamai suka ce sai ta juya ta ce la taqtulu ko dai girmama mijin take ta ce la taqtuluhu ranka ya dade kai ku kashe shi tana girmama mijinta ko kuma a'a yanda matan misra suke suke ta hiyar da al'amura ba mazan ba bi ma'ana da ta ce qurratu aynin li walak wannan yaron zai zama farin ciki na da ni da kai ranka ya dade kai tsaye sai ta juya ta ce mishi la taqtulu su kuma waye isa ya saba ma umarninta suka ce matan misra tun a da haka suke matan ke tafiyar da mazan kuma har yanzu yanzu lokacin da matan nan ta zamanin annabi yusuf ita ta biyo shi baya fa tana gudu yana gudu ta jawo har take cirike shi baya ana zuwa sai aka ciki cibir da mijinta bakin kofa me kake tsammani shi ya ga yusuf ya fara fitowa ana zuwa ta ce ma jaza'u man arada bi ahlika su'an menene sakamakon mutumin da ya zo ya nemi iyalanka wa zai yanke hukunci ba miji ba ta ce illa an yusjana aw azabun alim in ba a sa shi kaso kurum ko a dan bibbige shi yaya za a ce wanda ya ma matar sarki haka a ce kawai bulala ko kaso kashe shi ake yi to suke yin abin da suka ga dama ke da wannan mata asiya asiya take ba hasiya ba da muke cewa asiya kuma da hamza ne ba asiya ba asi shine mai sako amma hamza asiya take mata fir'aun wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace cikin mazaje akwai wanda darajar su ta cika da yawa yace amma cikin mata ba wanda darajar su ta cika annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata maryam ya ambata khadija ya ambata matar fir'aun kaji gina mata gida aka yi a aljanna don haka ba lalle ne sai matarka ta bi ɗari kakka ba kuma kaji annabi nuh ba lalle ne sai ɗanka ya zamo a kan ɗari kakka ba fa'an jainahu wa ahlahu illa ra'atahu kanat min al-ghabirin tana daga cikin waɗanda aka bari ghabarahu ayyabar shi bari abinda yayi saura shi da ake ce ma al-ghabar to kenan da Allah ya ce ma annabi Lut ya fita da mutanen shi wanda za a barin su ne wanda aka kife garin da su ita matar tana ɗaya daga cikin wanda suka zauna tare da waɗanda aka hallaka wa amtarna alaihim matara haka ne
وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين
Allah ya ce muka yi masu ruwa wasu irin ruwa wannan ruwa aka ce wasu irin ruwa a wata suran Allah ya ce walaƙad ataw alal ƙaryati lati umtirat matara sau wanda aka musu mummunan ruwa a wata aya kuma Allah ya ce wa amtarna alaihim hijaratan min siddilin mandud musawwamatan inda rabbik wama hiya min adh-dhalimin biba'i wanda ba mutananka na makka ba nesa take gare su ba kenan fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin takalliyan da ƙarshen mabarnata ya kasance don haka wannan shi ne halin waɗannan mutane kuma irin wannan al'amari yanzu ya dawo sabo liwaɗi wai inda ma liwaɗi yanzu magana ake a yarda da namiji ya auri namiji kaga fukaha an sa su sai sun sake ta'arifi na aure da can sai a ce kurum eh ma'aurata ko mutum to yanzu yana bukatar ka ce namiji da mace har ya zama ya ya zo daya saboda namiji wai zai iya nemi namiji ya zamo ni ban san ma mata ne zai zama ko komi zai zama mace ta auri mace namiji ya auri mace ne ya auri namiji haka ake nema yanzu a maida shi kanun ya zama na kowace ƙasa ta yarda da haka to ka kauga yadda aka yi ga su masu irin wannan abin to Allah maɗaukakin sarki yake ce ma mutanen makka wa ma hiya min zalimi na biba'id ita wannan alƙaryan bata zamo nesa ga azzaluman kafiran makka ba wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil layl afala taqilun anan za mu tsayawa saboda karewar lokaci sai sati mai zuwa in Allah ya yi rai sama da taƙi na staudi'ullah dinakum wa amanatikum wa khawati ma'amalikum ala khairin nan taƙi subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin